أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تشكرون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya ba mu dama da iko na haduwa a wannan safiya ta juma'a a yau muna 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1445 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya zama daidai da a biyar ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul baqara in ba mu manta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 120 mun tsaya faɗin Allah ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir wannan ita ce ayan da muka tsaya akan ta wanda akwai fa'idojin da ya kamata mu fahimta daga wannan ayar na farko shine mun ji Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa da nasara ba za su taba yadda da kai su amince da kai ɗari bisa ɗari ba har sai ka dawo ka bi hanyar su Allah ya ce ka ce da su ai shiryar Allah ita ce shiriya kuma in ka bi son soye-soyen zukatansu bayan abin da ya zo maka na gaskiya to baka da wani majibanci ko wani mataimaki kuma bayan Allah wanda zai taimake ka wannan ayan tana ƙara tabbatar mana da faɗin Allah ta'ala inna dina inda Allahil islam addini a wajen Allah shine musulunci kaga anan Allah bai ce wala inittaba'ta dinahum ba bai ce in ka bi addinin su ba sai ce wala inittaba'ta ahwa'ahum in ka bi soye-soyen zukatansu ashe duk wani abun da duk wani addinin da ba musulunci ba a wannan lokaci na lokacin zamanin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ba addinin musulunci bane to sunan shi son zuciya duk abin da mutum yayi a yanzu da sunan addini to yayi son zuciya wa man yabtai ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya nemi wata hanya ya riki wata hanya ta addini wanda ba musulunci ba to ya yi aikin banza Allah ba zai taɓa karɓa daga gare shi ba ranar alkiyama kuma zai tashi cikin asarar ruta baku Allah ya kiyaye saboda haka wannan yana ƙara tabbatar man da cewa addini fa a wajen Allah shine musulunci shine musulunci duk wani addini da ba musulunci ba ba addini ba ne wannan yasa zaka ga wautan mutane ko mutum ya tashi jawabi ko a gidan rediyo a matsayinsa ko na ɗan siyasa ko wani wani babba sai ce wai manyan addinanmu guda biyu manyan addinanmu guda biyu wannan kuskure ne faɗin haka musulunci shine kadai addini saboda haka wannan ayan tana tabbatar mana da wannan sannan ayan nan tana tabbatar mana da cewa duk wata bid'a sunanta bata ko da kuwa kana mata kallon mai kyau a al-imamul barbahari a littafin sashar sunna ya kawo maganar sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace duk wata bid'a sunanta bid'a koda mutane suna mata kallon mai kyau duk wata bata sunanta bata koda mutane suna mata kallon mai kyau yace babu uzuri ga mutum ya aikata bid'a wai yace yana tsammanin mai kyau ce ko ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai yana tsammanin ba mai kyau bace ya ce ba mutum bayi da uzuri akan haka saboda haka a dukkan bid'a bata ce shi yasa kaji Allah ya ce kul inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya shiriyar Allah kuma shine alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka wannan ayan tana tabbatar mana da lallai-lallai tabbas bid'a bata ce sannan tana tabbatar mana da cewa al-kufru millatun wahida kafirci kafirci hanya ce guda daya duk abinda ba musulunci ba kawai sunan shi kafirci kaga ai shi yasa Allah ya ce hatta tattabi'a millatahu har sai ka bi hanyar su bai ce sai ka bi hanyoyin su ba sai ce sai ka bi tafiyar su sai ka bi hanyar su sai ka bi turban su domin ana so a nuna mana ko da an ce wannan ba yahude ne wannan ba nasari ne wannan ba maguje ne wannan ba sabi'e ne wannan wane ne wannan wane ne muddin ba musulunci suke ba to suna kishiyantar musulunci ne kansu a haɗe ke wajen kishiyantar musulunci saboda haka sunansu sunansu kafirai Allah ya tsare muna da sharri to za mu tashi akan aya ta 121 Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba allazina atainahumul kitaba yatluna
يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda muka ba su littafi suke karanta shi yadda ya kamata a karanta shi ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne suka yi imani da shi wa man yakfur bihi waɗanda kuma suka kafirce masa fa ula'ika humul khasirun Allah ya ce waɗannan su ne tababbu waɗannan su ne asararru faɗin Allah allazina atainahumul kitaba al'imamu katada ya ce su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ma'anar littafi a nan zai zama shine mai shine alkur'ani saboda shine abin da aka ba ma sahabbai mu ma kuma ya iso zuwa gare mu daga kenan ana nufin waɗanda Allah ya ba su alkur'ani kuma suke karanta shi yadda ya kamata yadda ya dace a karanta shi to waɗannan su ne suka yi imani da shi su ne masu imani da shi al'imamu bunu zaidin ya ce allazina ataina humul kitaba su ne hum man aslama min bani isra'il su ne waɗanda suka yi imani cikin bani isra'ila ai bayan allah ya aiko annabi musa ya turo shi zuwa ga fir'auna ne ba don ya je masa wa'azi ko wani abu ba abinda allah ya aika annabi musa zuwa ga fir'auna shine an addu ilayya ibadallah shine ya je ya kwato bani isra'ila fa arsil ma'ana bani isra'il ya je ya kwato banu isra'ila daga kangin bauta da fir'auna ya sa su a ciki ya zo ya fitar da su to bayan allah ya halakar da fir'auna da hamana da tawagansa da karuna sai allah ya ce wala qad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira linnas haqiqa mun ba mu annabi musa littafi bayan mun halakar da wancan karni tawaga tawaga na farko to kaga kenan ashe waɗanda aka ba su littafi cikin banu isra'ila su ne sahabban annabi musa ke su ne waɗannan bokaye na fir'auna wanda da yawan suka dawo suka musulunta da sauran waɗanda suka yi imani da shi kafin lokacin da bayan lokacin to su ne allah ya ba su littafi to su ne allah ya ce waɗanda allah ya ba su littafi suke tilawarsa yadda ya dace to su ne waɗanda suka yi imani da shi da haka kenan kaga a nan ma'anar littafi zai zama shine mai shine a taura idan sahabban annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam littafin zai zama mai alkur'ani in sahabban annabi musa ne littafin zai zama a taura da haka suka ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati Allah ta'ala ya ce waɗanda muka ba su littafi suke tilawarsa yadda ya kamata su yi tilawarsa to menene ma'anar attilawa menene me ake nufi da cewa ya tilunahu haqqa tilawati me ake nufi da wannan tilawa din shin wannan tilawar tana nufin kawai mutum ya koyi karatun littafin ya dinga karanta shi ko wani abu makamancin haka Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo a tafsirinsa yace yatlunahu haqqa tilawatihi ya ce kana sallallahu alaihi wasallama idha marra bi zikirin jannati sa'ala Allah aljanna wa idha marra bi zikirin nari ta'awwadha billahi minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana karatu in yazo inda aka ce a roƙi aljanna to sai in yazo aka ambaci aljanna innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa nahar sai daga ya ce Allah ka bamu aljanna in yazo inda aka karantu aka kawo wuta qul naru jahannama ashaddu harra inna jahannama kanat mirsada wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sai ce allahumma izni minan nar ce Allah ka tsare mu daga wuta to kaga kenan ashe wannan shine ma'anar yatlunahu haqqa tilawati duk abinda kaji an ce kai a cikin alqur'ani to ka aikata shi to shine suka al-imam ibn kathir ya kawo wannan a cikin a cikin tafsirinsa al-imamu ibn al-imamu abul aliya ya kawo magana abdullahi dan abbas yace abdullahi dan masud yace wallazi nafsi bi yadihi yace na rantse da wanda raina yake hannunsa inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu yace na rantse da wanda raina yake hannunsa karanta alkur'ani yadda ya kamata shine ka halatta halal ɗinsa ka haramta haram ɗinsa inda Allah ya ce halal ne a je a halal inda Allah ya ce haram ne to sunan shi haram wa ya ƙara'ahu kama anzalallah ka karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar wala yuharrifal kalima an mawadhihi kar ya canza kalmomin alkur'ani daga inda Allah ya ajiye su ka ɗauki wannan ayar ka maida ta can ka ɗauki wannan ayar ka maida ta can ka ƙara ma wannan ayar zafi saboda ta bi ta kan wasu da ba ka son su ko ka rage mata zafi saboda kalta da ki wasu da kake son su shine yuharriful kalima an mawadhihi wala ya ta'awwala minhu shay'an ala ghairi ta'wilihi kar ya ba ma wata ayan alqur'ani fassara ba irin fassaran da Allah ya saukar ba yace to wannan shine yatlunahu haqqa tilawatihi a karanta alƙur'anin yadda ya dace sannan a halatta halal ɗinsa a haramta haram ɗinsa a kuma yi ƙoƙari kar a musanya kalmomin Allah daga yadda Allah ya ajiye su kar a kuma fassara alƙur'ani ba da irin fassaran da Allah ya saukar ba al'imamul hassan basari sai ke cewa ma'anan ya tilunahu haƙƙa tilawatihi shine ya amaluna bi muhkamihi duk abin da ƙur'ani ya ƙunsa na hukunce-hukunce a yi aiki da shi wa yu'minuna bi mutashabihihi abin da ƙur'ani ya zo da shi mai rikitarwa wanda za ka ga ƙwaƙwalwanka ta rikice ka kasa fahimta to ka yi imani da shi a haka cewa alƙur'anin gaskiya ne ya ce yake luna ma ashkala alaihim ila alimi sannan duk abin da ya maka ishkali ka kasa ganewa to ka maida shi zuwa ga wanda ya sani to wannan shine ma'anar yatlunahu haqqa tilawati ibnu abbasin Allah ya mishi rahama a wata ruwaya sa yace yatlunahu haqqa tilawatihi shine yattabi'unahu haqqa tibai shine su bi alqur'ani sau da kafa shine at-tilawa anan kenan shine bi shine ai Allah ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha ai kaga wal qamari idza talaha anan yana nufin wal qamari idza tabaha idan wata ta birana sai Allah ya ce idza talaha to kaga kenan ai zaka ji an ce attali mai bi masa kenan al mutasabiqu tali zaka ji an ce a wajen musabaka an takara na gaba kenan mai bi ma wannan ko wani abu makamancin haka to saboda haka yace yatluna wa haqqa tilawati ay yattabi'unahu haƙa tiba'ihi an rawaito daga ikrama da aba da mujahid da ibrahimun naka'i su ma sun faɗi kalan wannan fassara sun ba ta kalan wannan fassara saboda haka yatlunahu haqqa tilawatihi al-imamu a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin a cikin tafsirinsa ya ce wannan kalmar tilawan nan tana iya ɗaukan ma'anoni guda uku tilawa iri-iri guda uku na farko ya ce a tilawatul lafziya shine tilawa na lafuzan alkur'ani ka iya karanta lafuzan alkur'ani irin yanzu yadda bala yake karanta mana to ya zama ka iya karanta lafuzan qur'ani shine a tilawatul lafziya kenan wajibi ne wannan haƙƙi ne na alkur'ani akan kowane musulmi dole ya iya karatun qur'ani wannan wajibi ne dole dole ne akan kowa baka da zaɓi koyon karatun alkur'ani ba aikin ganin dama ba ne in na ga dama in shiga makaranta in koya in ban ga dama ba in bashi wannan ba haka ba ne dole ne wajibi ne a kanka ka tabbatar ka iya karatun alkur'ani to yadda yana iya ɗaukan ma'anar ya tiluna hu haƙƙa tilawati ka karanta shi da lafuzinsa da larabcinsa inda aka ce aya ka ce a karka ce a inda ka ga ha ka ce ha karka ce ha duk inda ka ga ga harafi to karka canza shi daga ainihin ne daga ainihin ma'anin da yake kai na biyu ya ce shine attilawatul ma'anawiyya shine tilawa ta ma'ana shine in ka tashi ba ma'ayoyin qur'ani fassara to ka ba su irin fassaran da Allah ya ba su irin fassaran da Allah ya ba su ka ba su irin wannan fassara yanda ya ya zo da alqur'ani da larabci to wannan larabcin shine yaren alqur'ani shine doron maganan Allah din amma yanzu abinda za mu yi yanzu na fassarawa zuwa hausa to yanzu fassara za mu yi amma doron maganar Allah ita ce wannan larabcin amma yanzu abin da za mu yi anan to za mu yi fassara ne
na uku ya ce shi ne tilawatul hukum shi ne tilawa ta hukunci a nan shi ne imtisalul awamiri wajtinabun nawahi wa tasdiqul akhbar inda Allah ya ce ayi ayi inda ya ce a bari a bari labaran da ya bayar kuma a gaskata kada a karyata inda Allah ya yi jawabi to ka tabbatar Allah ya yi adalci inda Allah ya bada labarai ka tabbatar gaskiya ne inda Allah ya hukunci adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla a wata kiran ta ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika dam gaskiya da adalci shine malamai suka ce sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam wajen labaran da alkur'ani yake bayarwa duka gaskiya ce inda kuma alkur'ani ya ce ga hukunci to babu komai a cikin in ba adalci ba to wannan shine tilawa ta alkur'ani tilawatul hukum ya zama mu'amala ta aƙidarka na farko kai yi aiki da abin da qur'ani ya zo da shi tilawatul hukum ya zama aƙidarka irin aƙidar qur'ani da sunna ne baka saba ma aƙidar alkur'ani da sunna ba na biyu tilawatul hukum ka tabbatar ibadarka kana yin ta ne yadda alkur'ani da sunna suka zo da shi na uku tilawatul hukum ka tabbatar mu'amala da zamantakewarka tsakaninka da iyalanka da 'ya'yanka da matanka da 'yan uwanka ka tabbatar kana aiki da dokokin alkur'ani kasuwancinka alkur'ani yana ciki faɗi tashinka da komai da komai naka ya zama akwai alkur'ani a ciki wannan shine tilawatul hukum yatlunahu haqqa tilawatihi Allah ya ce waɗanda suke wannan suka kiyaye waɗannan to ula'ika yu'minu nabi Allah ya ce to waɗannan su ne suka yi imani da shi su ne suka yi imani da shi wannan me yake nufi shine bayan Allah ya gaya mana waɗanda aka ba su littafi kuma suke tsaye wajen tilawa sai kamar yadda muka ji bayanan ma'anan tilawa kashi-kashi to wanda suka kiyaye wannan Allah ya ce to su ne suka yi imani da shi su ne suka yi imani da shi to kenan wannan yana nufin kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo yace ai man aqama kitabahu min ahli al-kutub al-munazzalati ala al-anbiya al-mutaqaddimina haqqa iqamatihi amana bima arus bima arsaltuka bihi ya Muhammad ya ce ai duk wanda ula'ika yi nuna bihi a nan za ka iya fassara shi ka ce waɗanda muka ba su littafi a baya suka yi imani da shi suka ke cike tilawansa irin wannan tilawan da muka ambata to ula'ika yi nuna bihi su ne kuma za su dawo su yi imani da alkur'ani ya ce to aya ana nufin duk wanda ya tsaida abin da ke cikin littafinsa cikin annabawan da suka shuɗe da al'ummominsu to inda ya zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole yi imani da shi shi ya tiluna wa haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi inda sun tsayu akan littafin su suna yin abin da aka ce kamar yadda muka ji imtithalul awamiri wa tinabun nawahi inda aka ce su yi suna yi inda aka ce su bari suna bari to dole za su yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ambata mana cewa akwai shi a cikin littafansu allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun kaga Allah ya tabbatar cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam labari akan shi yana nan a rubuce a cikin attaura yana nan a rubuce a cikin a cikin linjila kenan duk wanda zai tsayu zai tsayar da linjila to dole zai tabbatar masa da yayi imani da alkur'ani to haka nan kuma duk wanda Allah ya bashi alkur'ani yayi imani da shi ya tsayu akan shi to wannan shine wanda ya imani da alkur'ani kaga Allah cewa ya kul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum Allah ya ce ka ce musu ya ku ahlul kitab baku baku akan komai baku da wani matsayi a wajen Allah ba abinda kuka rike har sai kun tsaye da attaura kun tsaye da linjila da kuma abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku na alkur'ani kaga in kun bi attaura da linjila sau da kafa to dole zai wajabtar muku da ku bi alkur'ani idan kun bi alkur'ani kuma a nan ne za ku gane me Allah ya ce halal ne me Allah ya ce me me Allah ya ce haram ne me Allah ya ce a yi me Allah ya ce a bari da haka a wani wajen ya ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim inda sun tsaida at-taura da injila da abinda aka saukar musu daga wajen ubangijinsu suka yi imani da shi to da sun ci ta saman su da sun ci ta kasan kafafuwan su sannan Allah yana cewa qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخلون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخلون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Allah ya ce ka ce ku alul kitabi in kun ga dama ku imani in kun ga dama kar ku imani amma waɗanda aka ba su ilimi gabanin alkur'ani idan an karanta musu faɗi suke suna sujjada suna yin sujjada kaga sun yi imani da shi kenan sun tsaida littattafansu yadda ya kamata a suratul qasas yace alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin wa ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yajra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala ya tabbatar da cewa waɗanda muka ba su littafi gabanin alkur'ani sun yi imani da ƙur'ani saboda sun tsaida abinda aka saukar musu na attaura da linjila idan ana karanta musu alkur'ani zai ce mun yi imani da shi ai dama mu musulmai ne tuntuni yanzu kawai wani sako ne ya zo daga Allah to ya shafe wanda da muke kai yanzu mun bi wannan sabon sakon da Allah ya aiko manzansa manzan gaskiya da shi Allah ya ce za a ba su lada guda biyu saboda da Allah ya aiko annabinsu na farko sun yi imani da shi da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da shi kaga wannan yana nuna mana ba daidai ba ne mutum ya zo ya karbi addinin musulunci ya musulunta amma kuma ana kiran shi da cewa wani tubabbi ko sabon musulunta ko wani abu makamancin haka kaga wannan kuskure ne wannan kuskure ne wanda ya musulunta a yau kai da ka shekara hamsin a musulunci ai shi ya fi ka garantiya yau inda zai mutu yanzu da ya musulunta ya mutu ba komai a kansa ba hisabi ba azaba sai aljanna kai kuma in ka mutu a yanzu akwai kudar raki Allah ya sa mu gama lafiya da haka Allah ya ce wa man yakfur bihi waɗanda suka kafirce mu alqur'anin nan fa ulaika humul khasirun sune asararu sune suka tabi wa man yakfur bihi bil ahzabi fan naru maw'idu duk wanda ya kafirce mu alqur'ani cikin wayannan rundunonin Allah ya ce wuta ita ce makomarsa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummati yahudiyyun wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa shine Allah ba wani cikin wannan al'ummar ba yahude ko ba nasari da zai ji labari na kuma ya mutu bai imani da ni mafaci ya zama cikin yan wuta sai ya shiga wuta saboda haka Allah ya ce wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun sai ya ce ya bani isra'ila يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah ta'ala ya ce ya bani Isra'il Allah kuma sai ya dawo magana akan bani Isra'ila kamar yadda muke ta jin yana ta magana akan su tun farkon tafsirin ya bani Isra'il Allah ya ce ya ku bani Isra'ila udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na da na ni'imtar da su akan ku wa anni faddaltukum ala alalamin ku tuna cewa fa na fifita ku akan talikai akan sauran talikai wanda wannan ayan mun yi bayanin kwatankwacinta a baya da muka shu da muka wuce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mun wuce kalan wannan ayan sak mun kuma yi bayani mun ji suwaye banu isra'ila wane ne isra'il wace kalan ni'imomi Allah ya yi ma banu isra'ila wani kalan fifiko Allah ya ba su akan talikai Allah ya ce na fifita ku akan dukkanin talikan da suke tare da ku a lokacin ku Allah ya ce wattaku yawman Allah ya ce ku tuna wani wuni da in wannan wunin ta zo la tajzi nafsun an nafsin shai'a. wata rai ba za ta iya amfanar da wata rai komai ba wani baya iya tsina nama wani komai a ranar tashin alkiyama ku ji tsoron wannan wunin wala yuqbalu minha adlu sannan kuma ba za a karbi fansa daga wajen wani ba ba wanda za a yadda a ce ya bada fansa wanda mun yi bayani akan kalan wannan ita ma kamar yadda ya zo a can farkon suratul bil farko farko da muka wuce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yu'khadhu minha shafa'atun wa la yuqbalu minha 'adlun wa la hum yusarun kaga wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yusarun hanan kuma yace wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'a wa la hum yusarun to kaga wannan yana nuna ran tashin alkiyama rana ce da kowa baya iya amfanar da kowa komai yawma tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun kowa an ka ganshi a ranar alkiyama Allah ya ce yana tsayawa ne a madadin kansa da kansa ba wanda yake tsayawa ma kowa wattaqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ɗa ba ya iya yi wa mahaifinsa komai mahaifi ba ya iya yi maɗansa komai ba abinda kowa yake iya tsinana ma kowa kowa yana jiran ya ga mai Allah zai da shi Allah ka yi hanyar alkhairi da mu da haka Allah ya ce wala yuqbalu minha adl ba za a bada fansa ba ba za a karɓi fansa ba ko mutum ya kawo wani ya ce a mai azaba a madadinsa ko ya kawo wani abu na dukiya ko wani abu na kaza ya ce a karɓi wannan a madadin azaban da za a yi masa Allah ya ce ba za a karɓa ba Allah dama ya ce ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani mujrimi in ya ga an yi hanyar wuta da shi zai yi burin ina ma a tsai da shi a ce kana da wanda zaka bayar fansa ya ce eh a ce wa ya ce ƴaƴana a kwashi ƴaƴansa a kai su ta shi ya tafi aljanna daga in ya ce ga ƴaƴana ba a karɓa ba sai ce Allah wa sahibatihi Allah a hada da matana su ma kai su ta ni in tafi wasahi ba ya ga kaman sun yi kaɗan ne sai ya ce wa aki da yayuna da ƙannina maza da mata duk a kwashe su a kai su ta kai sai ce Allah wa fasilati hillati tuwi danginsa da suka tarairaye shi suka taimake shi suka tallafe shi wannan kawun ya biya mai kudin makaranta wannan ya nema masa aiki wannan ya kula da rayuwarsa wannan yake dinka masa uniform wannan yake masa kayan sallah ya ce duka da babba da kawu da inna da ya gane da wani duk a tattara su a kai su ta shi kadai ya tafi aljanna in ya ga duba a saurare shi ba sai ce kai wa man fil ardi jami'an thumma yunji sai ce Allah duk duniya kawai a kwashe duniyan kaf da annabawan da manzannin da malaman da alarammomin da limaman da wani duk a kwashe su a kai su ta shi kadai tafi aljanna to wannan fansan ba za a karba ba wasu kuma za su yi burin ina ma da suna da dukiya Allah ya ce walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm al qiyamah wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibun inda wayanda suka je alkiyama da zalunci inda suna da duk abin da ke duniya gaba daya a ƙaro kwatankwacinsa za su iya ba da shi a matsayin fansa don su fanshi kansu daga azabar tashin alkiyama a suratul ma'ida kuma yace innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah ma tuqbila minhu Allah yace ko sun bayar ba za a karba ba haka wala yuqbalu minha adl ba za a karbi fansa ba wala tanfa'u ha shafa'a ceto ba za ta amfani kowa ba mun karanta a baya karkasuwan ceto da kuma cewa a gurguje ceto yana da sharuɗa guda biyu na farko wanda zai yi ceto sai Allah ya nuna shi sai Allah ya ba shi izini wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ya ba shi izini ya ce ka je kai ceto na biyu wanda za a ceta sai Allah ya nuna shi sai Allah ya nuna mutum tukunna a ce ka je ka yi ceto sannan kuma ka ceci wane da wane la yashfa'una illa liman irtada kenan wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ko illa liman udhina lahu aw takra'a duk wanda kaga ceto da amfani shi to Allah ne ya bada izini ya ce wa mai ceton je ka yi ceto sannan kuma ka ceci wane da wane mun ji a baya Allah zai yi ceto manzanni za su yi ceto makaranta alkur'ani za su yi ceto azumi zai yi ceto sallah zai yi ceto kiyamun laili zai yi ceto sadaka za ta yi ceto ayyuka na alheri za su ceci ma'abotansu wala hum yunsarun Allah ya ce kuma ba za a taimake su ba a ran tashin alkiyama ba wanda zai taimaki kowa ko da kuwa suna taimakon junansu akan sabon Allah Allah ya ce shirul ladina zalamu wa azwajuhum wama kanu ya'budun Allah ya ce ku tattara waɗanda suka yi zalunci da su da ire-irensu ku kai su wuta da abin da suke bauta musu duk kai su wuta min dunillah da duk abin da suke bauta musu kuma bayan Allah fahaduhum ila siratul jahim ku nuna musu hanyar wuta sai sun je bakin wuta Allah sai ya ce waqifuhum ku tsaye da su innahum mas'ulun kafin su shiga wuta ya kamata ya kamata a yi musu tambaya musu interview malakum la tanasaru Allah zai kambaye su ce a dan me yau ba ku taimakon juna a duniya ba ku bane masu taimakon juna kan sabon Allah ba kai bane in yazo bayi da sigari kana da guda biyu kake bashi daya ba kai ke bashi kudin da zai ba makaruwansa ta hau a caba ba ba kai ke bashi kudin da zai sayo wiwi ba malakum la tanasaru yau ina taimakekeniyar Allah ya ce a abal humul yau ma mustaslimu yau duka sun sallama sun mika wuya ba mai ba mai taimakon wani a cikinsu shi ne wala hum yunsaru ba wanda zai taimaki kowa a cikinsu Allah ta'ala ya samu dace to jama'a wannan shi ne abin da za mu tsaya akan shi a tafsirinmu na bana insha Allah akan aya ta 123 a cikin suratul baqara yanzu mun gama bayani akan faifayin yahudawa da banu isra'ila idan Allah ya kai mu baɗi za mu tashi akan sabon faifai shine faifai na kisar annabi ibrahima alaihi salatu wassalam muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin ikonsa da ganin daman sai ba mu dama da iko na yin wannan aikin wanda dama mun iso kan gaba da ya kamata mu tsaya saboda in mun shiga kisar annabi ibrahim ko da mun kai zuwa ranar 29 ko 30 ga wata muna tafsiri dole a tsakiyar kisa za mu tsaya to kaga kuma ba zai yi daidai ba a ce shekara ta zagayo kuma mun ɗora daga tsakiyar kisa to abin da ya fi shine kowace shekara din Allah ya raya mu sai a ɗora daga farkon kisa kan gaba saboda ma'anar alkur'anin ta tafi yadda ya kamata Allah ta'ala ya samu dace abin da muka karanta daidai tun daga farkon fara tafsirin mu har zuwa yau muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akan shi inda muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi inda muka yi daidai muka fassara daidai wannan dace ne daga wajen Allah ba kwarewar mu bace ba iyawar mu bace ba gogewar mu bace ba wai sani namu bane ko ilimin mu duk ba haka bane inda kuma muka yi kuskure to wannan gazawar mu ce rashin iyawa ne rashin kwarewa ne rashin ilimi ne da kuma sharrin shedan da zamiya irin tashi muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana ya karba mana a haka duk inda muka samu gazawa ko a niyyar mu ko a ikhlasin mu ko a wajen yin aikin muna roƙon Allah ya karɓa mana ya tausaya mana bisa duk abin da muka yi mun yi shi karɓaɓɓe a bayan godiya ga Allah ta'ala wanda ya ba da dama muka yi wannan darasi wanda kusan galibi gaskiya tafsirinmu na bana za mu ga cewa mafiya yawa tun farko takaitaccen lokaci muke yi saboda gaskiya mafiya yawan lokaci tafsirin bana ci da ƙarfi kawai nake yi saboda jarabawa irin ta Allah tabaraka wa ta'ala to muna yi ma Allah godiya da ya ba mu dama a haka muka zo muka gabatar wanda ba mu samu tsaiko ba in ba a ranar farko ba da wani dalili ya sa ba mu fara a ranar farko ba sai kuma ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mana abin hawa ya ba mu matsala akan hanya wannan kuma duka cikin ikon Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ga dama muna mishi godiya a haka muna roƙon shi ya karba mana ya sa albarka a cikin rayuwarmu na biyu dole na yi addu'a da kuma jinjina ga shi malam muktar aliyu wanda shi ne ya zama silan fara wannan tafsirin namu a wannan masallaci tun daga farko wani shi ne ya zama wasifa tsakanina da a matsayin shi na a malaminmu kuma jagora a gare mu a harkar addini muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa duk abin da muka karanta mu yi tarayya da shi a cikin lada Allah ya kara mu zuriya albarka sannan kuma dole ne yi jinjina da godiya da shi Allah ramma malam Abubakar Ali wanda tun daga farkon farawa har zuwa yanzu ba mu taba samun matsala ta zuwa da shi ba ba mu taba samun ranar da aka ce yau gashi mun taho ko na zo bai zo ba ko na abu makamancin haka to gaskiya wannan abun a jinjina mishi ne abun a yaba mishi musamman shi ma akwai kwanakin da ya fama da rashin lafiya kamar yadda na ambata ji a sanya shi cikin addu'a muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna dole mu yi addu'a ga kwamitin wannan masallaci wanda su ne suka ba da dama inda sun ce ba su yadda ba ko da mun ce dole sai mun yi to za a yi ta rigima ne kuma ba za a yi shi cikin daɗin rai ba to kaga dole mu yi musu godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku albarka waɗanda suka taimaka a cikinku da shawarwarinsu da lokutansu da dukiyoyinsu gaba ɗaya muna roƙon Allah ya sa da mu da ku duka mu yi tarayya cikin lada Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda suke zama a gabanmu su saurare mu inda za mu zo inda za mu zo mu ga kowa ya watse to duk san mu da karatu ai dole mu juya dole mu koma zaman ku da kuke yi a gaban mu wannan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske musamman waɗanda kullum in na zo idona yana hangen su duk da na ga ban gansu ba na san cewa akwai wani dalili ko uzuri mai ƙarfi waɗanda nake da lambobin wayansu a cikin su ma wani lokacin da kan tuntube su ce menene dalilin da ya sa ba a gansu ba kaga wannan abun jin daɗi ne balma wasu su ma in ba su zo ba su suke fara tuntuba ta kar a gan kar a ga yau ba a gan mu ba kaza kaza kaza kaza to kaga gaskiya wannan abun a yaba ma kowa da kowa ne Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da gidan aljanna al'ummar wannan anguwa baki daya mazan ku da mata da suke cikin gida da yara da kananu duka Allah ya kara muku albarka Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da gidan aljanna ni wannan shine jawabi na na san cewa shi a madugu ban tafiya malam muktar wanda yake limami a wannan masallaci yana da jawabin da zai yi kuma ya cika ce mana insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malam mahaifin ya so ya zo kamar yadda na ambata jiya to amma saboda wani uzuri akwai tafsiri da ake a masallacin kofar gidanmu kuma shi ma yau za a rufe to kuma akwai bukatar lallai lallai a halarci wajen wannan yasa ya ce a ba da uzuri bai samu zuwa ba amma yana tare da mu Allah ya kara albarka masha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو ما أقول له أنا تعالى أنا سببي أن أجمع يوم أصلاً وأمر الفترة وأمر الفترة وأمر الفترة